ga tambayoyi kamar haka malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin malam ga sanarwa kamar haka akwai wata mata tsohuwa da ta rasu shekaran jiya tana zuwa wannan tafsirin kullum malam ai mata addu'a a unguwan tebur take sanarwa daga in hizba Allahu akbar kun ji da ita muka fara karatun nan tana ma zuwa amma ta rasu shekaran jiya Allah ya fi mata Allah sa ta huta da kun gaya mana sunanta da ya fi ai a rubuta sunanta a faɗa don saboda abokanan zamanta su gane wace ce kuma da Allah ina buƙatar a cikin ɗalibai ku ‘yan uwanta mata tsofaffi a wakilce ni a samu wasu ku je gidan ku yi taziya ku ce malam ne turo mu mu masa taziya idan Allah ya sa na samu dama na gane gidan insha Allah zan je musu taziya amma dai ku ɗaliban mu ku fara zuwa sannan duba da suke suka sani su je su musu taziya a yi mata addu'a Allah ya fi mata Allah sa ta huta ya Allah ka sa zaman da muka yi da ita a nan gurin Allah Allah ka sa ta samu aljanna kuma wannan mata na mata murnan mutuwa a wannan wata watan Ramadan ba mamaki ma tana azumi Allah ya sa ta je a sa'a ya Allah mu ma in zaka dauki ranmu ka dauke mu muna musulmi masu imani kuma ka kyauta ƙarshen mu Allah ka tsawaita mana kwana da zamu yi maka biyayya um, akwai wata yarinya da ta rubuto takarda ta ce a bani na karanta a karatunmu na maza tafsir na dare cewa mahaifiyarta ba lafiya suna cikin wani yanayi kuma an matsanta mata a gida ta shekara kaza ba ta aure ba gidansu sun ce lalle sai ta zo da miji don allah a sanar takardar nan idan an samu wanda yake son ta da aure saboda iyayenta suna ganin ita ta kita kawo miji ta ce kuma wallahi ba wanda ya zo to mun karanta wannan takarda a wajen tafsirin maza kuma alhamdulillah ina miki albishir kin yi kasuwa sosai wallahi yarinyar nan abin mamaki ta yi farin jini muna gamawa wani ya rubuto ya ce gashi nan malam ya ya miƙa wuya ko bai taɓa ganin ta ba kawai ko gobe ake so a ɗaura aure kawai to kin ga wannan yarinyar a ba sai an faɗi sunanta ba ok wallahi wannan yarinyar ni kam na na ta burge ni don na ce ce musu na in sun isa waɗannan samarin masu Allah akbar ga fili ga mai doki wanda ya fito ni kuma zan ba da sadaki to amma yanzu shawara da in ba da sadakin nan da in hada kudin sadakin nan in sai mata dan gadanta wanne ya fi amma ba ku da adalci ba ku da adalci ba ku da adalci to dakata ku dakata to sadakin in aka bayar ba dai hannunta zai koma ba wato wato tunda dai ita ta bukata ko tunda ita ta rubuto takarda ta bukata kamata yi ita za a taimakawa kenan gaskiya ni ma daga baya na gane cewa kai anya na mata adalci to bari bari zan gyara wannan fatawa zan gyara bayanin kenan ai gwanda a dan sai mata dan gadanta abin nan ko baka bane ba ka Allah sa albarka to jiya jiya shekaran jiya na sanar jiya sai ga mai karanta tambayoyi na ya zo da takardu bum a hannun sai ce malam yarinya fa ta yi kasuwa duk waɗannan fa mabukata ne yi wallahi ai wannan mata ta burge to to muna neman ta eh muna neman ta ta zo ta ga yan hizba a boye yawa saboda ka a mata hasada yawa ta ga yan hizba do Allah do Allah ku yi mata addu'a Allah sa ta dace kuma na faɗa na ce in Allah ya sa da bana in dai mun gama bincike lafiya lau take ba ta da matsala kuma waɗanda suke neman ta lafiya lau ba matsala sun shirya to na ce a filin tafsirin nan da daddare auren dare za mu daura mata wallahi wani wani a gefe ya ce subhanallahi auren dare kuma na ce to me a cikin an daura da daddare ai ba wani damuwa wallahi in dai sun yadda iyayenta da daddare za mu daura auren nan insha Allah dan ma ba a daura aure da mata ne da nan zan kawo dauran auren mu daure ta mu wuce kawai amma dai in Allah ya sa da ya kamata a shirya mata walima lafiyayya bayan sallah yawwa ku cakare ku je ku karya kashin kaza bababal bababal ku gode wa Allah Allah ya sa albarka so wannan yarinya baiwa Allah idan ta ji ita ta bada takardar sai ta samu yan hizba a duk wannan kabbara da kuka yi fa sai mun yi bincike akan ta za mu tabbatar da tarbiyyarta don ba za mu zo mu haɗa aure da matar da take gata gata nan ba sai mun bincike yaya take a gari tana bin maza ne tana yawon kaza yawwa sannan har gwaji sai mun sa an gwada lafiyar ta tukunna eh yaya take garau take ba matsala ba damuwa sannan mu bincike gidan gidansu da iyayenta da kowa da komai shi ma namijin haka zamu yi idan komai ya kankama to in Allah ya sa da kafin 26 ga wata ranar rufiya za ku ji labarin ɗaurin auren nan insha Allah Allah sa a dace bara wata ta yi irin wannan muka samu maneman muka ta neman ta bamu same ta ba ko kunya take ji ta ki zuwa ko na abu kenan an na tafi dai ba a yi ba ina jin ma wata kila wani ya aure ta mazance ya wuce Allah sa albarka to da Allah fa kada kuma a sake rubuto mun takarda kan wata gobe ta aiko ta ce ita ma a je a karanta ya isa zamu miki addu'a kawai yawwa kwarai kuwa sunan matan nan da ta rasu dadan hamma dadan hamma adama eh in an santa anguwar tebur dadan hamma adama Allah ya fi wa dadan hamma adama Allah ya fo mu Allah ya fo mu wannan bo Allah ko jutal balde malam da Allah ina son a taya ni da addu'a domin akwai wani dana wanda yana son yin aure amma sai lokacin yayi wai sai ya ce ya fasa auren kuma malan da kamar alamun aljanu ne a jikinsa yanzu fa shekararsa arba'in a'a akwai matsala shekara arba'in kan kuma ai abin sai addu'a to wannan yaro a ya dage da addu'a kuma in yana nan garin a turo shi zai same ni in dan tambaye shi in ji ko akwai yadda za a iya ba shi yan shawarwari kuma da addu'o'i in dai sai lokaci ya zo sai ya fasa to gaskiya akwai ba mamaki akwai aljanun ko wata aljana ta aure shi kun san aljana tana iya auren mutum ai ibnu taymiya ya faɗa Allah masa rahama ana iya samun mace a aljani namiji ya aure ta ko kuma shi namijin wata mace aljana ta aure shi ta zama kamar matarsa kuma abun mamaki sai ta cire mai sha'awar aure kwata-kwata to irin wanda kuke ga suna zama ɗin nan su yin aure ko ba su damu ba to ba mamaki sun yi gamo ne da irin wannan aljanun Allah kare mana ƴaƴan wani ta ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mun tashi lafiya yaya yaya aka ji da da azumi Allah ya kare ka tare da iyalanka amin malam yaya na ne yake min kuka wai sai ya shiga hizbanka to to hizbana kuma to to nan dai yayanta ta sako a ɗana ne oke ɗana ne ke mun kuka sai ya shiga hizbanka don Allah babansa bayi da ƙarfi nima kuma ba ni da ƙarfi ɗan shekara goma sha uku ne ina son a taimaka mini a masa hanya ya shiga don na rasa yadda zan yi Allah sarki masu son alheri ta ai hizban ai ba kuɗi ake biya ba ko kuma ba a biya amma dai za a yi masa interview to yanzu yaron ya zo insha Allah a kawo min shi zai shiga hizban nan bana kuma zan dinka masa uniform Allah ya sada wannan yaro dan arziki mutumin kirki tunda yana so ya zama mutumin kirki insha Allah za mu taimake shi so yan hizba sai a nemo shi ta zo da yaron a kawo shi zan hada ta da shugaban hizba sai mu tambayi uniform din sai a je a dinka masa ya fara sawa ya zo amma sai ya zo ya fara sara mun tukuna haka yawwa dan san abinan Allah sa dan naki mutumin kwarai ne dan ba a daukan hizban sai mutanen kirki yawwa malam dan Allah ayi wa maza nasiha akan suna auren mata kuma suna sakin su saki uku kuma su dawo da su mun yi bayani akan wannan a baya kuma saki ukun ba tare da wai ɗaɗɗaya ba to haka ne ku ba lokaci ɗaya ba eh ma'ana ba daban-daban ne ka Allah sauki duk auren da aka yi shi bayan saki uku aka ci gaba da zama zaman zina ne inda ya sake ta ɗaya ta dawo wani lokacin ya ƙara mata biyu ta dawo wani lokacin ya daɗa ƙara mata na uku to bai halatta ki dawo ba yanzu ku za ku rubuto takardar ai sai mu ce mu ku kuma ku daina zama in kin tabbatar ya miki sake uku in zai hada sama da ƙasa kar ki koma kuma duk wanda zai ce ki koma kada ki koma matukar ya miki wannan suke hukun dan zaman zina ne haramun hatta tankiha zawjan ghaira qur'ani aka karya qur'ani yace sai ta yi sabon aure da haka bai halatta ba wannan aure makura Allah ya rufa asiri malam assalamu alaikum Allah ya jikan iyayen mu Allah ya jikan malaman mu amin malam ni ce a tun ina wata uku mahaifina ya rasu hanna kai shekara sha takwas ban san danginsa ba tun rasuwarsa da suka zo ba su ƙara zuwa ba bayan sallah zan je neman su a taya ni da addu'a Allah ya sa in gane su amin Allahu akbar Allahu akbar mun ga wata baiwa Allah to ita mahaifiyarki da ta auro baban naki a ina ta auro shi to ba mamaki nan garin ya zo ci rani ta aure shi kuma ba mamaki har suka gama rayuwarsu ba ta taba cewa ya kai ta garinsu ba amma kuma bai taba gaya wa mahaifiyankin uban naki bai taba gaya mata cewa shi dan gari kaza ba ne kuma ba wanda ya taba zuwa cikin danginsa har aka haife ki kuma ke baki taba zuwa ba gidan to yanzu in za ki tafi neman su wani garin zaki ina jiya miki tsoron in dai yarinya ce ke budurwa ki tafi neman babanki ko dangin babanki gashi ya rasu babu security babu tsaro a ƙasar nan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan hizba a nemi wannan yarinyar ta zo ta same ku sai a ga ya za a taimaka mata a nemo mata dangin iyayenta in a wani gari suke gwanda a sa wani namiji ya je nemo su akan keke hau mota haya ki tafi gari gidan wa zaki sauka kai malam wato ana abubuwa wato aure wato wato wato Allah sarki Allah sarki mata ana shiga cikin wani yanayi mara daɗi wallahi auren cira ni kenan malam Allah ya baka lafiya amin idan an same su sai a kawo ta ko Allah ya karba mana ibadunmu amin malam ga tambaya ta kamar haka malam wannan mudun nabi da ake yi lokacin da ake yi ba mu da shi to malam daga baya idan Allah ya ba mu za mu biya har da na baya ne ko dai wanda kadai za mu wanda muke kadai yanzu shi za mu auna mu bayar wannan sadaqatul fitri da ake cewa sadakar nan da ake barwa ta ta kafin sallah ko sadakar awon abinci da ake barwa mudu guda a'a wanda da baki da shi ya wuce miki aike ya kamata a ba tun da baki da shi yanzu idan Allah ya hore an samu ana da shi to sai ayi na bana kaɗai na baya kuma ya riga ya wuce Allah ya bamu wadata ya rufa mana asiri ya Allah malam da fatan kana lafiya malam taimaka mana da addu'a mahaifinmu ya rasu ya bar ya bar mana gado amma ƴan uwanmu maza sun rike gadon sun hana mu kuma mun san da ya bar mana gado amma sun ƙi su bamu da muka matsa sai suka ce wai da muka matsa dai sai suka ƙi su bamu malam dan Allah taimaka mana da addu'a Allah sa su bamu gadon mu kai Allah Allah Allah ya baku yadda za ku yi Allah ya sa su baku gadon naku idan abin ya gagara sai ku dan hada da da jami'ai da hukuma a yi tunda ba su da tsoron Allah su suka jawo taba zumuncin yaya mutum zai mutu ya bar ƴaƴansa musamman ko mata masu rauni kawai wani ya zo ya cinye kuɗin ya cinye kadar ya cinye gadan kar ku kyale su ba su da hakki ko su bayar ta hanyar lalama ko abi ta hanyar abokanan babanku ko ta hanyar dangi ko kuma a nemi wani alkali mai adalci a je a kai kuka shi kuma zai kira su za su zo su yi bayani Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani duk waɗanda suka rubuto addu'a Allah Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatunsu kuma ka yafe mana kurakuranmu Allah ka sa aljanna makomar mu wannan baiwa Allah da Allah ya mata rasuwa abokiyar zama abokiyar karatu da tijiwa tsohuwa Allah ya ji kanta Allah ya yafe mata idan Allah ka jinkirta mana kai mana jinkiri mai kyau mai daɗi ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu suturta kanmu Allah ka tsare mana mutuncinmu da darajarmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan magabatanmu ya Allah duk wanda suka koyar da mu ilimi Allah ka kai musu lada duk abin da muka yi ya Allah ka ji kansu ka yafe musu wanda suke raye da wanda suke mace Allah ka yi musu afuwa ka yi musu rangwame Allah ka sa albarka cikin abin da muke karantarwa Allah ka sanya albarka cikin ɗalibanmu ka sanya albarka cikin yan uwanmu da ƴaƴanmu ya Allah ka rafa mana asiri ka kare mu da karewarka a duk inda muke اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله cikin mu akwai marasa lafiya wadanda suke da larurori da ciwon da yake yana warkewa da wanda kuma haka ake ta zama da shiyar abada Allah Allah ka ba mu lafiya Allah ka mana arzikin lafiya da zamu yi maka bauta ya Allah in ka jarabe mu da wani abu Allah ka kashe tasirin abin da ka jarabe mu ka ba mu ikon yi maka bauta ka ba mu lafiya da karfin gwiwa da zamu bauta maka ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha Allah ka kyauta rayuwar mu ka inganta mana rayuwa ya Allah ka yafe mana ka samu cika da imani gobe lahadi insha Allah ta'ala karatu za a zo tun karfe 8 ne amma wanda wancan sati aka zo 8 saboda ina da akwai lecture da nake da shi a jami'ar Gombe GSU Gombe State University kuma za mu fara karatu ne da su karfe goma da aka sai ku zo tun karfe takwas mu yi karatu tara tara da rabi na rabu da ku na mu karatun awa ɗaya isa insha Allah kuma gobe ba tambayoyi dama ni kuma in hau hanya so ku zo da wuri gobe a zo da wuri sai mu tashi da wuri ko wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh